الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ثواب الطهور babin da ya zo da ke bayanin lada falalan da ke cikin yin alwala lazimtar alwala قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء in ɗayan ku ya alwala ya kyautata alwala sun ma'atal masjida sa'an ya je masallaci layan hazuhu illa salata ba abin da ya fitar da shi zuwa masallaci shi sallah lam ya khatwatan illa rafa'ahu Allah azza wa jalla biha daraja duk sa'an da ya dora kasa za ba shi daraja in ya daga ba shi daraja yana dora za ba shi daraja وحتى عنه بها خطيئة آيات أكنكر مسكما كرا كرنسا حتى يدخل المسجد هكذا أرنك يمسا حسي ياشد مسلاتي أين محل الشاهد في هذا الحديث من أين بيكي آمين ماشي بني أه؟ إذ إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها نسي نكو ظاهرين سبب الآيان كاوزن جسلا ya alwala ya kyautata alwala kuma ya je masallaci don ya yi sallah wanne ne ke da wannan darajar alwalan ko sallah ko duka eh eh wane ne mahallu shahid babu thawabit tuhur fa'asan eh to fa'asan al-wudu'a domin idan a santa ludu amma za ba da zalik ba in ka kyautata lola sai me aka ce ka tashi zuwa masallaci ba abin da ya fitar da kai shi zuwa sallah illa sala eh eh ah to in yi mutum zai alwala ba don yi sallah ba to wanda ya samu ba lallai ba ne ba baka sani ba shi ke don ya ce sun ma'atal masjida layan hazuhu illa sala ya zo masallaci ba wannan darajar da aka samu na tafiya ne zuwa masallaci ko na yin alwalan فأحسن الوضوء يكوتة الولا مغانا ثم ثم أتى المسجد سألنا يزو مسلاتي in bai zo masallaci ba alwalarsu ta warware ne ya yi laifi ne ba abin da ya yi mahallu shahid gairu wadai alaisa ka zalik au wadai gairu wadai ظاهر في الوضوء ونص في الصلاة في, ال... في الإتيان إلى المسجد في الإتيان إلى المسجد in ka tashi daga gida baka yi alwala baka kama hanya zuwa masallaci wannan darajar na nan? eh? a'a ka tashi daga gida ba rana je masallaci ne sallah lalle ne sai kai alwala a gida in ka zo masallaci ba ga wajen alwala ba eh shi sai ka tashi tiryan tiryan ka zo a masallaci kana da wannan darajar قال حدثنا سوير بن سعيد قال حدثني حفص ابن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه وندي الولاء ya kuskure baki ya kurkure baki ya sheka ruwa sai laifuffukansa duk min fihi wa anfi laifuffukan shi su fito daga baki da hanci saboda an sheka ruwa kuma an kurkure baki haza nassu fil wudu'i ko fa idza ghasala wajhahu kharajat khatayahu min wajhihi in ya wanke fuskarsa sai sai laifuffukansa saboda ya wanke fuska sai a shafe masa laifuffukansa hatta ya haruja min tahti ashfari ainihi har sai dai fuskar su fito ashfarul ainihin shine gefen in ido inda gashi ke fitowa fa idza ghasala yadayhi kharajat khatayahu min yadayhi in ya wanke hannayensa hannayensa guda biyu sai laifukan su akan kare da karshen ruwan da ya wanke hannayensa fa idza masaha bi ra'sihi kharajat khatayahu min ra'sihi in ya shafa kai ya shafan kai sai ka kankare laifuka saboda ya shafan kai hatta ta huruja min uzunaihi daga cikin kunne fa'iza ga sanar rijilaihi kharajat hata ya min rijilaihi hatta ta huruja min tati azfari rijilaihi in ka wanke kafa sai a yafe maka laifukan ka laifukan duk ka wanke su kenan za su fita karkashin ina faratan yasinka وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة an samu wannan daraja baki daya to tafiya zuwa masallaci da sallah eh imama na nafilatan ziyadatan eh ziyadatan za su kara ma daraja ne waɗannan su yi wannan aiki sai kuma su kara ma daraja eh nafilatan aka ce mai إيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا wannan shi nassi ne cikin mai alwala nassun qati'un fi mahallin nizaa fi alwudu amma wancan na farko sai an an je an je an dawo ko ai an gama da shi lokacin maka fada ba qala hadathana abubakar ibn abi shayba wa muhammad ibn bashar قال حدثنا غندر محمد ابن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يجي إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه يوانك حنا يسدم ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه ومسح برأسه يشافنك خرت فخر ساجدا ثم أنا سيفك الدس قرارو سزبي كسا من ذراعي ورأسه فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه هذا نص في بيان فضل الوضوء أليس كذلك؟ قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود قال قيل يا رسول الله يا منزو الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرف من لم تر من أمتك ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka san waɗanda ba ka gansu ba a cikin al'ummarka in sun zo ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wasallam qala qurrul muhajjaluna qurrun muhajjaluna wai zan gansu al-agharu al-aghar farkon komai shine akwai wani fari a goshin doki haka shi ake ce mishi al-aghar ko gur gurratu shahri farkon wata wannan fari da ke a goshin wata shine gurra kenan sai manzo Allah ce ai za su zo ne ana gansu gurrun muhajjaluna za a gansu da fararen goshi da kabobin alwala bulqun min atharil wudu'i bulqun sifa ce a cikin doki za ga fari da baki fari da baki fari da baki to shi ma wata sifa ce mai kyau yasa aka ce za a gansu ne da an gansu sauran jikinsu za ka kalar shi daban inda gabobin alwala kuma abin nan kalar su daban su ne za a gansu farare ba na fasake da hannaye duk inda ake alwala ranar lahira wannan za a gansu farare ne nassun fi mahallin niza'i ko eh cewa alwala ake قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد فذكر مثله قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني شقيق بن سلمة قال حدثني حمران مولى عثمان بن عفان قال يتي رأيت عثمان بن عفان قائدا في المقاعد yace na ga sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu yana zaune fada bi wudu'in alwudu'u bi fathi alwayi ma yatawaddau bihi alwudu huwa amaliyatu alwudu fathi yace a kawo ruwan alwala fatawadda sai alwala thumma qala sa'annan sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maq'adi hadha tawadda yace na ga manzo Allah akan inda na zauna nan shi ma ya zauna yayi alwala مثل وضوئي هذا مثل وضوئي هذا irin wannan kalwalar da na yi misla la taqtadi at-tasawi irin wannan alwalar ya kamanta haka alwalar sai na usman za ta yi zai daidai da alwalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamantawa ake yi ko thumma qala sannan sai manzo Allah ce man ma'ana misla wudu'i ma ma'ana misliya yadda kuka na ɗebo ruwa na wanke wannan na wanke wannan na yi duk na gama haka manzon Allah ya yi yadda kuka na yi ɗin shin amma alwalan manzon Allah za ta yi daidai alwalan sai na Usman za ta yi daidai da alwalan zai yi ba zai yi ba ko saboda me eh kamantawa yayi ko eh sun makala sa'annan sai ce man tawadda duk wanda ya alwala misla wudu'i hadha irin wannan alwalan wufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama wala taqtaru wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da gabata na laifinsa kananan laifuffuka sa'annan sai manzo Allah ce la taqtaru wala taqtaru kada ku yaudaru da rudu da wannan garabasa da wannan falala da ke ciki ku daina komai a je a yi jihadi a je a musulunta da maguzawa a je a ciyar a je a sadar da zumunci a je a yi ayyukan alkhairi kar a zauna saboda wannan falalar sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الحميد ابن حبيب, ابن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه to in aka ce za a yi jarrabawa sai a ce waɗannan hadisai da muka karanta fi babu fadlul wudu'i wanne ne yafi kai matuka wanne ne hadisi na biyu eh ya ce me ya ce eh hata yawo duk za su fita za su fita ko to gashi gufira lahu ma ta kaddama min zambi shi fa gufira lahu ma ta kaddama min zambi yanzu ake magana da ya gama alwalan duk abin da ya shigo cikin alwalan mata kaddama ne ko mata akara ne eh mata kaddama eh saboda gara ba san yayi yawa ko uhun eh ba me ba me a ya ce man tawabba wanda ya alwala wannan kuma ya kawo sufan alwalar ce eh an kasa gano wannan hadisi ne fi kai matuka ko na ƙarshe ya fi kai matuka saboda me a falalan alwala ake magana e gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kharajat hatayahu kharajat hatayahu ya fi a wajenka ba babu siwak babin da ya zo na yin asawaki don a tabbatar da cewa addinin musulunci ya fi duwar addini tabbatar da tsabta ba na sai a goge baki قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحسين وحسين عن أبي وائل عن هذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوس فاه بالسواك manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi zai yi tahajjudi sai ya goge ya goge bakin shi da asawaki wa min alladhi fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab azaka rabbuka maqaman mahmuda in ya tashi zai tahajjudi tahajjudi shine duk sallan da bayan kai sallan isha ka ci abinci ka je sai da ka kwanta kai bacci sai ka tashi ko karfe nawa ne nafilfilin da zaka yi wannan sunan su tahajjudi abinda aka yi bayan tashi daga bacci amma in kai sallar isha ba kai bacci ba na fi da kai duka sunan shi qiyamul layl da tahajjudi da qiyamul layl duk qiyamul layl ne amma an bambanta ne saboda wannan sai da kai bacci tukun ka tashi kai sallah shine wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak ay ziyadatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سيد بن أبي سيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا حرف امتناء لوجوده وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لولا أن أشق على أمتي أي بعد كرا نورا مع الأمة وحلبا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة da ya zama doka duk sa'an da za ka yi sallah kamar yadda yake dole ka yi alwala haka kuma dole ka goge ka yi asawaki shine malamai suka dauki ka'ida usuliya al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqatu tajlibu at-taysir laula an ashqa ala ummati la amartukum bis-siwak inda kulli salatin qala hadathana sufyan ibn waqi' qala hadathana as-sam ibn ali an al-a'mash an an habib ibn abi thabit an sayyid ibn jubair an ibn abbas qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاق manzo Allah kasance yana sallah cikin dare raka'a biyu biyu biyu biyu in ya gama summa yansarif sai in ya gama sallar raka'a biyu biyu din shikenan sai ya tashi ba haka bane ba to sai ce fayastaku sai yayi me asawaki yaushe ke a sawake bayan ya gama na filfilin zai yi ko kuwa a'a kafin ya na filfilin eh fayastaku bayan na filfilin zai wanke bakin kenan to wancan hadisi kuma ya fice mai wancan hadisi ya nassi cewa kafin yayi wannan kuma ya ce ma'ana kafin yayi yana yi bayan yayi kuma yana yi قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عثمان ابن ابي ابن ابي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي تسوكوا كوي أسواكي كبوج باكي أي سبتا باكي فإن السواك مطهرة للفم أي أسواكي ينا سبتتي ينا سركك باكي مرضاة للرب yana yana sa a samu yardan ubangiji madaukakin sarki ma ja'ani jibrilu illa ausani biswak ai jibrilu bai taba zuwa min bashi yayi min wasiya da asawaki ai ta yin asawaki hatta laqad khashitu an yufrada alayya wa ala ummati har sai da nayi tsoron kada a farlanta min asawaki a farlanta ma al'umma ta yin asawaki walaula anni akhafu an ashqa ala ummati la faradtuhu lahu ba dan na gudun kada na ɗora ma al'umma ta wahala ba da na wajabta musu yin asawaki wa inni la'astaku hatta laƙar khashitu an ufiya maƙadi mafami wa in kana hazan sanar da ifu ya ce ina asawaki har ina jin tsoro ma kan na jima haƙoran gaban baki na ciwo ma'ana kan na zo na karci da ta shi za su shi haƙoran haƙoran ke wa sanar da ifu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانع عن أبيه عن عائشة قالت قلت أنا عائشة نتي أخبريني قلت أخبريني كبان الأباري بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك كبان الأباري بس ساعة منذ الله يشبه وجهك لميكي فاروا ميكي فاري قالت kana iza da khala yabda ubisiwa ya kasance in ya shigo sai ya aswaki ya goge baki قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا بهر ابن كنيز عن عثمان بن الساجن عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال يجي إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك سيدنا علي يجي أي باكنا هنيوين القرآن إذا سيكوكي كرنت القرآن shi yasa ku tsabtace bakinku da asawaki saboda girmama alkur'ani sai na aliyu kenan ko باب الفطرة in aka ce ka yi asawaki kamanta za ka yi ne ka goge baki ɗaya ka kurkure bakinka ka zuba ka yi abin da aka ce ka yi amma baki a hana shi wari kwata-kwata-kwata-kwata-kwata yana yiwa da wahala kowanne ne kowanne ne kowanne ne in ya zamana daga baki yake fitowa kenan in daga ciki ne kuma fa hulufu fammi sa'im wannan na mai azumi daga baki yake fitowa ko daga ciki ne daga ciki ne yake amma da yake ya shafi ibada saboda ibada ne kuma Allah yana so eh eh har yanzu ba zai iya tattauna ba na aisha ta dauka ta tattauna ta bashi yana gogewa ai manzo Allah ya fi kowa tsafta baya yana gana da mala'ika jibril sa'annan kuma a ji eh ta ce duk sa'an da ya shigo sai ya goge baki shi sannan shi a shiga sai a shiga fira ko a shiga tattaunawa eh ma'ana mace ta tsani mijinta saboda yana warin baki ko shi ya tsane ta dantana warin baki eh to ai zancen magana game da warin baki sai dai hakuri ba shi da magani duk wanda ka ji yana magana ka ji warin bakin shi ya ji naka kai ma baka sani lokacin da ya san haka kake jin warin bakin shi ba zai yi ba haka kai ma naka yake da warin da karnin da bashi baki guda nawa yake yi duk yaren duniya sai a ce maka wari guda ɗaya ne da larabci da turanci da komai amma bahaushe yana da wari bashi karni zarni hamami gunus ɗoyi guda takwas eh eh ito ya danganci kuma a fadar bahaushe din duk in ka mai da hankali kowanne daban yake ba ɗaya suke ba wari daban bashi daban karni daban zarni daban hamami daban gulus daban da mai soyi daban ƙari daban guda takwas ne ƙari daban an faɗi zarni eh ya ce to ana magana asawaki ne man goge baki zai shiga cikin wannan falalar? wai man goge baki zai shiga cikin wannan falalar nassi ne akan asawaki to sai a duba asawakin me ake nufi da shi yayi me to abinda shi yasa ai in ba ka yi asawaki ba za ka yi alwala sai ka sa ruwa sai ka ɗauki asawakinka ba hannuka ba sai ka sa ka goge bakinka to duk abin da zai ba da wannan ma'anar ya shiga ciki ya shiga ciki kenan eh sai dai a ce tunda wannan shine nassi ba zai zamo daidai da shi ba a wajen daraja eh saboda asawaki fa daban goge baki da asawaki daban wannan man goge baki duk in ka goge baki da shi in flavor din magani ya kare shi ya haifar da wani ne sai ya haifar da wani abu mara kyau sai ya haifar da wani abu mara kyau a bakin ya? ya danganci wani suna cin cingan wani su kananfari wani malamin babban sare ne shi kananfari yake sawa bakin shi yana mutara ne ce kuna ganin na sa abubuwa baki na ba yaranta ba ne saboda ɗauke bai warin baki warin baki ba shi da ke kuma ba kowa yana yi kowa yana yi kowa yana yi duk soyayyar da kuke in an tashi kowa na kaucewa da kowa na kaucewa ba haka bane ba akwai wanda zai iya karfi hali ya fuskanci ne? duk inda aka yi soyayya kowa ya bacci duk sa'an da aka yi bacci duk sa'an da baki jima yana rufe in an bude mai zai samu a ciki hakan yawa yana magana abin nan da suke chemical da ya shiga shi ma zai haifar da wannan bacci to shi sa ana bacci ne aka tashi ko menene wannan kau da kai wannan kau da kai sa na shiga aikin da ke ba haka bane ba waye zai karfi ya ce zai fuskanci hancin matarsa da baki sai ne ai ba wajibi ne wajibi ne a sawaki din لولا أن أشق على أمتي لأمرته ba a ba wajabta ba eh ba wajabta ba shi yasa dole sai ka kyale shi in zai sallah ko zai yi sa ruwa kurkure baki ya dan rage ko bai dan rage ba ya dan rage babul fitra al fitra tana daukan ma'anoni sai in an in an kalli abin da ya zo bayanta abin da ake nufi da alfitira nan shine abin da yake da daddin al'ada ne mutane su sani annabawa da manzanni suna yi saboda saboda saboda tsafta da kiyaye abubuwa to shine ake cewa alfitra anan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wanzu Allah ce alfitratu hamsun wani wuri aka ce goma wani wuri aka ce biyar duk ba ba sa karu ba karu suke da juna ba au hamsun min alfitra alkhitanu yin kaciya wal istihdadu da amfani da aska ko reza mutum ya aski gashin mara wa taqlimul azfari da yankan farci wa natfil ibiti da tsinki tsintsinki gashin hamata wa kassu sharibi da sisi gashin baki mana duk abin da zai ba da tsafta ana gashin baki aka ce ba a son mutum ya bar gashin baki shi kwana arba'in bai susuye ba in ya bar shi kwana arba'in zai yawa da ya ɗauki fura ya sa baki zai ga gashin baki ya ɗaya ko ya sa ruwa zai ga ba alamar tsafta kenan ko isa a taukitu bi arba'in taukiti duk iya sakacin ka kare wuce kwana arba'in ka sussuye ka gyaggyara komai da komai saboda tsafta mutum ba za ka yi zama kai kare ba kana tare da jama'a ne in kuma kana tare da jama'a to shi kenan kana magana yana jin warin bakin ka kana jin yana magana kana jin warin bakin sa to an so a yi tsafta abin ya ragu kaɗan ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن تلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي منظور الله صلى الله عليه وسلم تشي عشر من الفطرة نن أكتي هما قص الشارب سيسي غاشم باكي قص الشارب gashin baki haƙƙinsa a shar'ance a aske shi har a gafatan ko a sisse wa ifa'ul lihiya a bar gemu ya yi tsawo wasiwak da asawaki wal istinshaqu bil ma'i da shekarwa wa qassul azfari da yankan farce wa ghaslul barajimi da wanke matattaran yatsu haka duk inda aka samu gwiwa hannu ta baya ta ciki za ga yana da in aka abin da matattara inda datti ke tsatsaya aka ce a wanwanke duka nan haka da waɗannan duk a wanwanke gasulul barajin abin da ake nufi kenan ko to sai ya zamana in mutum ya bar faracin hannun hagunsa suka yi tsawo in ya zo ya yi tsarki ya za a yi to shi sa sai a yanke farci aka ce a yanke farci dama komai yazo zai wuce ne sai a wanke amma yazo ya tarar da banku yazo ya tarar da mai mafaka sai ya mai sai ya fake sai kuma an je ana ta mai sai shi ma ya masa sakace wa natfil ibti da tsintsinke gashin hamata in ba za ka iya ba sai ka aski wa halqil anati da aske mara وانتقاص الماء يعني الاستنجاء لتركي الروا قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة إيش نامن تنقوم السيدة إن ثمانية زي زمو كركر باكي كنا قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفترة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبت والاستهداد وغسل البراجم والانتضاه والاختتان الاختتان كان شاكلا wal'intidahu da yayyafa ruwa in mutum ya alwala in mutum ya yi tsarki kamar yadda abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake ko abdullahi dan umar saboda abdullahi dan abbas ya ce su suna dan wasu wasi a cikin alwala haka in mutum ya yi tsarki zai yi alwala sai ka tashi ka yi alwala sai shi dan ya ce maka ga fitsari ya digo to sai sa in mutum ya yi tsarki ta sai ya ɗebi ruwa ya yayyafa a wannan bangaren duk sa'an da shi ɗaya ce ma ga wuri ya jike sai ka ce ruwan da na zuba ne dama so ake a yaki shaitan to daga haka haka sai ya kyale ka babu ma ya kulu rajulu iza da halal khala'a addinin musulunci yana koya mana ladabin da حدثنا جابر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقتلنا في وقتلنا في في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبت وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من أربعين ليلة وإن أبو وانا ينكفر أكتي أين ai muna an sa muna lokaci kada mu yi sakaci ya wuce kwana dare kwana arba'in ko dare arba'in kwana arba'in ba mu yi waɗannan abubuwa ba mana sati sati za ka yi ta yi sati biyu za ka yi ta yi kwana kada ya wuce kwana arba'in ba kai ba to ya shiga mumi ya danganci gashin mutum da irin yadda yake fitowa jikin wani yana yankan farcin nan da nan kwana uku hudu sai ga kuma ya ya- ya abin nan to wani kuma zai jima Eh. babu ma ya kulun rajulu iza da halal khala babin da ya zo na in mutum zai shiga zai kewaya zai zagaya zai shiga ban ɗaki da yake faɗa duk abin da za ka yi ya- ya muzanta sunan musulunci ba kai ne ka sabbaba wannan addinin musulunci duk abin da za ka yi ka samu ka ɗaga sunan musulunci shi yake koya maka gashi har in za a shiga ban ɗaki ma ya za a yi me ya da shiga ban ɗaki da a'a sai da manzon Allah ya nuna in za ka yi alwala ga abin da ga yadda za ka yi in ka gama alwala ga abin da za ka faɗa ga ma fananan alwala abin da zai karfa ma gwiwa kana yi ba a son ma ka je kana magana ana jin warin bakinka eh ka goge bakinka ka yi ni a sawaki ka sa man goge baki ka goge ka kurkure baki duk manzo Allah ya nuna maka to in kai sakaci kuma fa kai ne ka jawo makanka amma in kai iya kokarinka abin da ya fi karfinka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an fahimci wannan in mutum zai shiga ban daki ya zai yi ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-khala'a إيه. ما معنى الرجل هنا معنى لا يشمل المرأة أه؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي إن هذه الحشوش مختبرة وإن مكي الحشوش بند أكي كينا مكي وإن دا أكي كي وياوا دا أكي ستي أكي زبد نجسة مح- مح- مختبرة معناها شيطانون حلرتا وجن فإذا دخل أحدكم فليقل to saboda haka in ɗayanku zai shiga ban ɗaki ko zai zagaya falle kula ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is falyaqul Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is in ka faɗi wannan sai kaga Allah ya kare ka da iblis sai ga Allah ya kare ka in ka shiga su da kansu shedanu sai suka ce ai in dan adam ya shiga yi wannan addu'a wai sai su ga an kewaye shi ba sa ganin al'aurarsa amma in ya shiga bai yi addu'a ba suna kallon komai shikenan ba Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith shikenan wannan haddace shi na da wahala ne قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن عروب أبي عروبة عن قتادة قال وحدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الحكم ابن بشير ابن سلمان قال حدثنا خلاد خلاد الصفار عن الحكم البصري عن أبي إسحاق عن أبي جهيفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ستر ما بين الجن وأورات بني آدم ستر ستر جي سكان أور إدانو الجنو da al'auran bani adama ma'ana kana so ka sa kariya tsakaninka da aljanu kar su gan al'aurarka idza dakhala al-kanifa in zai shiga ban daki an ya kula bismillah in ka ce bismillah yayi ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith yayi wannan shine zai sa ma kariya ka tsona kana komai da komai ba ba za su gani ba amma an kaje ba addu'a kaje ka zauna shikenan suna kallon komai ake yi Allah ya kiyaye eh to izadan me tace eh eh in a ne a to ai kuma an kace bayan gari ai matsalar na gama ke da kango da komai duk inda mutum zai yi tsiraici in yi kira sunan Allah sai shaidanu shi kenan ba za su ga tsiraicin shi kango ne ko a daji yake ko a menene to sa'an nan wannan yace idza dakhala dakhala fi'lu madi in ya shiga to shi ne ce in za a shiga ake fara ko sai in an shiga in za a shiga iza arada an yadkhula iza dakhala ay iza arada an yadkhula sai ya fada a cikin zuciyarsa ko ya fito ya sake fada قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث منظور الله إن زي شيء ما أبن ليك فتاكي صلى الله عليه وسلم تشريعا لنا كو ما كما الشيطان شيطان أي أي بإسيجي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم لا يعجز أحدكم kada ɗayanku ya kasa ko ya gaza idza dakhala mirfaqahu in zai shiga banɗakinsa an ya kula Allahumma inni a'udhu bika min ar-rijsi an-najis al-khabith al-mukhbith ash-shaytan ar-rajim wannan sanadin da'ifi ne hadisin da'ifi ne قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه ولم يقل في حديثه من الرجس النجس إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم باب ما يقول إذا خرج من الخلاء bayan ya karanta addu'a ya shiga cikin natsuwa ya gama abin da yake yi in ya fito mai zai faɗa babu ma ya kulu iza kharaja to iza kharaja shi ma in zai fito to yana ban ɗakin ko sai ya fito ya bar ban ɗakin sai ya fito iza kharaja ala babihi amma iza dakhala iza arada an yadkhula قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف ابن أبي بردة قال سمعت أبي يقول دخلت على عائشة اتناش وجدنا أنا عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول سنجيت تنافذر شوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا خرج من الغائط الغائط مطمئن من الأرض abin da ake cewa al-ghaid na tsatsen waje cikin da sun kasance larabawa mutum zai zagaya sai ya fita bayan gari inda ba kowa to sai a samu wurin mutmainnu milal ard sai aka dauki sunan wajen aka ambaci abin da ke fitowa din shine zama alqaid kenan ko qala ghufranaka in manzo Allah ya fita daga ban daki sai ce ghufranaka ina neman gafaranka saboda me qala abul hasan ibnu salama wa akhbarana abu hatim قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل نحوه me yasa yace kufrana laifin me yayi
saboda ni'imar tana da yawa eh saboda ni'imar tana da yawa me saboda ni'imar tana da yawa a ai da aka shiga ban daki ai ya daina zikiri
ba ka hada damar da aka ba ya ya fitar da abin da ya shi karfin eh ni'ima ce babba saboda ka a to ai ni'ima ce ni'ima godiya ake mata ko neman gafara ake nan cewa kai gufranaka ai atlubu gufranaka maghfiratak mana wai mm, jimawa da aka yi a lokacin da ake yi wannan abin ai ba zikiri ba admin ne ko za a yi zikiri a cikin zuciya? eh? an yi shiga ya yi tsarki ya matsa ruwa ya tafi sai ya zo gefe ɗaya kuma zai yi alwala ba dole ya bismillah ba to zai yi a- ba cikin ba cikin banɗaki ba ne ba aka ce mai قال حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar min da aza cuta kuma ya bani lafiya wannan abin hadisin da'ifi ne wannan abin za a kyale mutum da shi bai fito ba ai ko fitsari ko menene ya zama cuta kenan ko alaikumus salam eh eh ba na jin abin da kake faɗa eh mhm to ya zai yi game da me ya fito ko ya sauraci ko me sai salati a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa salatin annabi ai mas'ala ce kuma daban aka ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu to sai kana sai masallaci ko menene ko kana sai yanzu muna zaune aka tashi aka kiran sallah a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah me za mu yi sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to wajen salati uku za ka yi ashhadu anna muhammadar rasulullah ragima an fi mur'in zukirtu inda huwa lam yusalli ala ya ce mai sallallahu alaihi wasallam sa'annan kai kuma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sa'annan kuma ka ce mai sallallahu alaihi wasallam ai babu kasu eh ya ya kai zai sai ai ba abin da zaka ce kai ma ka ce so ina ne sai ka ce ai ba haka ake ba bid'a da an ce abin da aka ce ka faɗi abin da ya faɗa to ai can kuma aka ce kana jin sunan manzon Allah sai ka ce me yana ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wasallam sai kai ma ka maimaita ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma ka ce me sallallahu alaihi wasallam ba kasuwancin da ke da riba irin na salatin annabi aka ce in kai daya sai limamin gonku ya ma goma sai waye ma sai Allah ya ma goma duk abin da kai ibadar da kake yi wa kake roko ya karba to Allah shi zai maka guda goma in kai ma manzo Allah daya sai Allah ya maka goma ina ma na Allah ya maka goma in Allah ya maka goma akwai shi kuma ta ce Allah ya sa Allah ya karba in ba zai karba ba zai yi maka eh ita salatin annabi ne sirrin da ke cikin salatin annabi in kai daya Allah ne zai maka guda goma hmm? Allah dai zai ma salati aka ce Allah zai ma salati goma to salatin da Allah zai kuma ai magana ta kare kenan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه